بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يوم زام دورة درسنا أجل ليلي كاتم ليلة واحدة mun tsaya darasi na a shakara a wannan rana ta takwas ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai da sha takwas ga watan satumba shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba muna babi babu adna ahli jannati manzilatan biha ana wani shafin babi na tamanin da hudu hadisi na ɗari da sha takwas yau za mu tashi ɗari da sha tara yau za mu tashi hadisi na ɗari da ashirin daidai a tawanin sa malaiki hadisi abi huraira shine wato hadisi na ɗari da ashirin hadisi abi huraira radiyallahu anhu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر لدى أبا هريرة الله أبقى في سركي كارا مسا إلا wajiya bilahmin ko kuma lallai manzo kira da annabi Allah tabbata a gare shi wajiya bilahmin Abu Hurairah yace an zo wa Annabi alayhi salatu wassalam da nama farufi a ilayhi dirau sai aka turo masa karbala daga cikin wato wannan nama cikin dabba aka zo masa da karbata wa kana tu'jibuhu Annabi alayhi salatu wassalam yana san karfata shi ta za ku ga wanda suka dage masa kanmu sun ma yi amfani da karfata ne domin shi za magabata suke cewa ko kuma ƙwararru suke cewa ba a son shugaba ya gaya wa al'umma da ya fito domin da shi za a yi illa misali ko malami ne a rediyo ko wani babban shugaba ana hira da shi a ce menene wato favorite dish ɗinka dan za ga bature yana wannan tambaya a cikin wato abin tuwon ne ne ko buzo ya faɗa mun nan da hadisi da okay wannan na baya zamu yi kenan okay hadisi na 119 an ce mun sallaki hadisi na 119 hadisi ana ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yadda hadathana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da wanda Allah tabbata a gare shi ya zantar da kale ke idan kana yawmul qiyamati ma jannat idan rana alqiyama sai to mutane za su yi maja wata kila ba sani ba maja turanci ne ko to za su yi maja za ta har hade wa tarafna wa adawmu yawma idin yamutu fi ba'di wa nufiqa fi suri fa jama'nahum jama'a ita ma ma da turan jin ajana da kuma hadi ko ra'ayi da abubuwa da hadu to saboda haka shi ba larabci hadi wato a hada amali to waye ya taka kenan su suka taka ko to sai ce idan ka ne yau kiyamati ma janna idan rana alkiyama ta zo mutane za su yi maja da har hadi shine muka bada misali da aya dan karanta wa tarakna ba'dahu yawma idin yamutu fi ba'dahu ونفخ في السور فجمعناهم جمعا يجيني الله بقى وكين زنتي ما أنا بقى إنجاز مثلا يجي بعضهم في بعض تاجن في رأيي ده جدي ده جونا ده حقي كمان ده جونا ويأتون آدم bayan an yi mata ra'ayi ya zo ɗaya an yi shawara bai tura adam sai mutane su tattare su tafi gurin annabi adam karin bayani da hadisin da muka ji a baya hadisin shafa'atul uzma فيقولون ذلك اتبع لنا إلى ربي لما من تجوكرهم وبنجدهم ويقول يا نبا آدم يتي لست لها بارد والنندامة فيه لست لها بارد والنندامة ولكن عليكم بإبراهيم سيد إن أنوزا تقول تفكر النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه خليل الرحمن domin shi ne bada'in ubangiji ar-rahman me bambanta hadisin nan da muka yawa dukan milita wa zai iya tuno mana ne ba kafin mu gaba tun daga iyalan za a gane a wani bambanci a a ce yana faɗar laifin sa ɗaya na ji sai kuma na a farko maimakon a ina a gabar gabar ai adama ka fara faɗa ne yawwa to abin da yake zuwa cikin wanda shi kenan a nan sai aka tsallake annabi nuhu alaihi salatu wassalam kaga daga annabi adam a ruwaya da muka biya a baya sai aka gura annabi nuhu ko to amma nan sai aka gura annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda haka kuma ba kin karo kai sai ka kawo tunda ka biya cewa za a je gura annabi nuhu daga nan sai aka gurin aka haka to shine a nan wannan ruwaya da yake sai aka gura annabi ibrahim khalilur rahman فيأتون إبراهيم سيأتي قراء النبي إبراهيم فيقول بنت لست لها banda wannan damar ka ga bayanin da malam Muhammad ya yanzu ke cewa laifuffuka ko a nan bayani malam ya faɗa cewa a can ya faɗi laifuffuka ya faɗi cewa ya yi wani laifi amma ana annabi Ibrahim bai faɗi da laifi ba kamar yadda sauran annabawa su ba su faɗa ba to fa yaqulu lastu laha zai ci banda wannan damar walakin alaikum bi Musa dai ina zuka da ku ku tafi gura annabi Musa alaihi salatu wasalam fa innahu kalimullah kuma shi ne wanda Allah yake magana da shi bayatura Musa sai aka gura annabi Musa bai kodu sai ce lasu laha ba da wannan dama walakin alaikum bi Isa idan ina zuka da ku ku tafi gura annabi Isa alaihi salatu wasalam fa innahu ruhul lahi domin shi ne ruhin Allah madaukakin sarki wa kalimatuhu kuma shi ne kalmar Allah ta kun fa yakun ita ce kalmar Allah wa kalimatu alqaha ila maryama ruhun min fa yatura ida ya dun kuma da gura annabi Isa alaihi salatu wasalam fa yaqulu lastu laha jima da hadisi ce banda wannan iko babu wannan damar walakin alaikum bi muhammadi sallallahu alaihi wasallam sai dai ina horar da ku da gura annabi Muhammad kira da annabi Allah tabbata a gare fa ya atuni annabi ya ce sai ku zo mu ba ku da zai ji ana laha ni na fi kowa zai canta da wannan teta ba ta abilu ala rabbi sai in je nemi izini gurin ubangiji na shine ta abilu alifi za neman izini ke in tafi nemi izini gurin ubangiji na fa yi uzani li sai Allah ya ba ni izini wa yulhimu li bi ma'amidin ahmaduhu biha wa ne mutum sai Allah ya kinsa mu shine ilhama sai Allah ya kinka min wasu ababen godiya da zai yi godiya da kalmomin da zai gaya wa Allah a ranar Allah zai kinka masa la ta'duru lil ala wanda yanzu nan a yanzu annaba ne zai zo sallah yake a yanzu ba za su iya halarta ba ban san su ba a lokacin Allah zai gaya wa wasu kalmomi kai ko gidan sarki yanzu kana so ka daga ka karbu akwai dinki sai ka go sai ka ga gurin wanda ya san yaran gidan sarki Allah ya ku sai saka da su 40 ba kalle da ba an fara karanta sama sai kira ni za ka amma za ki sai sai ka ne mu wanda suka san yaran bibi za za ku gore je idan addu'a da ku in annabi ya yi a ce ka dauka ta bi yadda yadda wani ko da an ba ku iko cewa kai ko ka fara yi da annabi alaihi salatu wasalam domin ya ku kowa ganin Allah ya fi kowa san wani irin yare Allah yake so to idan kana amfani da wannan shi da ina gaya ma cewa yana da jawabi a kai kalma ɗaya biyu annabi alayhi salatu wasallam zai faɗa me yasa aka ce ranar arba abinda Allah ya fito la ilaha illallah wahdahu la sharika la lawal mulku wa lawal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wallahi in ka ji wani ya baka addu'a ne sai goma sai kai kokari Allah ya kula ka domin ba kalmomin yake so ba wannan kalmar da kake jin cewa wato kullun ka daba da ita Allah ya fito a ranar sai ga wanda yake yi mutu wannan daya biyu uku Allah ya kula sai bai kula ba to irin wannan abubuwa duk lokacin da Annabi alaihi salatu wa salam da okay ana ba dawo da saboda haka sai ya zamto sai ya zamto kalmomin da kaji annabi alaihi salatu wasallam yana faɗa su aka bu bukata ka faɗa in kana so addu'o'i ka tsira ka jira to shi ga yace akwai addu'o'i da zan yi kirarin da zan wa Allah yace a yanzu kan ba zan iya ma halan dutsu ba domin sai ranar Allah ji kinsa ba a ranar shine la ta abu bil al fa amadu bi tilkal ma'ani yace zan gode wa Allah da wannan ababan na godiya wane ne kai saboda haka da zuwa zai kai wa Allah madaukakin sarki wato godiya a ruwayar musulun wanda ita kadai cewa yi wato ba a kuma bai ne dai ya tsaya a gaban ubangiji madaukakin sarki ba amadu bi muhammadin la aqdiru alayhi al'ana wato yula yula hada ne fihi ko a ranar Allah zai muku ilhama ku a yanzu wannan ke ga muku ku haka annabi alaihi salatu wasallam ya to shine yake gaba da gaya mana cewa wa akhiru lahu sajida sai fada a gaban Allah ina sujjada shine wa akhiru lahu sajida yace in fara a gaban ubangiji mana ku sai sarki yana sujjada shi za ka ce duk abin da Allah ya bada godiya to kai sujudi ki kuri godiya da ta ko shi kenan bayan godiya a aikace to mutum ko ya bada ya kai godin sa kasa ya gode wa Allah in ya samu abin alheri su sahabbai za ka ko me mutum ya samu baya rena sujudi ki kuri su haka magabata su to saboda haka a sai ce fa yaqulu ya muhammad sai Allah ya ce ya kai Muhammad irfa alaqaka da gokanka wa qul yusma'u laka ka faɗa abin da kake so ka faɗa za a saurare ka wane ne wa tantuka sannan dukkan roki da abin da kake so za a baka wa shadu shafa ka ne muke so za a baka kisa shine shafa'atul uzma ka ne muke so za a baka ka qul ya rabbi annabi yace zan ce ya ubangiji ummati ummati aba ba duk wanda ya raka wa annabi ya fice ta Allah saboda ba wanda annabi ne ya to sallallahu ya fito irin al'umma idan me yasa zaka yi tijiya me yasa ba za a yi shi kadai ba dudar me yasa kuma har aka samu wani sabani wai a cikin al'umma dan wani ya ce ko annabi za a yi wannan kuskure ne Allah saboda annabi ba wanda ya fito fiye da al'umma ne yasa kai ma mu zama ba wanda ka fito fiye da shi ba haka yake ba ta ya zama ba wanda ka kuma wannan za a gane haka ne a ta ba wai a baki ba lokacin da annabi yake kaza wani yake kaza to za a ga wanne ka fa dauka da shi ba a aikatan sa lisanul hal da lisanul maqal wanda ka ba wa bibi ko a aikata ce shi ka fito saboda haka wannan shine yadda annabi ya fi kaunar mu to kama da yake mun fi kaunar da biye da kowa to kaga annabi yana dagowa da ake roki ko me yake so za a mace ce al'umma ka ba ɗan gidansu ba ba ɗan ka ba ba ma al'ummar ka ba ne mu to shine yake cewa wa yuqalu sai a ce in tabi sai a ce da shi to tabi fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu sha'iratin min iman ka je cikin wuta ka fitar da duk wanda daga yana da gwargwadon komayya ko gwargwaron girman alkama ko da ko shinkafa na imani ko fitar da shi daga wuta shine shahira fa an tabi ku fa afan annabi ya ce zan tafi cikin wuta lokacin an yi zabi kenan an tura mutane wuta wanda za su shiga sai in je in aikata haka tun ba audu yace in dawo ba ahmadu bi tilkal mahali in kare wa Allah godiya da wannan kalmomin da yake sabo na godiya gode wa Allah ثم أقيم له ساجدا إن كان بعد أن يسجد فيقال يأتي لي يا محمد يا كي محمد ارفع رأسك تقوكك وقل يسمع لك فدا أقول لك كي سوزا زورانيك وزن تودا غروتي دا أقول لك كي سوزا أباك واشفع في شفع كان يموت سوزا إما فأقول يا ربي أمتي أمتي karo ne yake kare ya ubangiji al'umma ta al'umma فيقول في ubangiji yace da shi in tare ba garji na man ka da shi kan yi misali zara to yanzu ko ba ba girman shinkawa ba duk wanda ka samu akwai gurgurdan girman wato komayya ko gadadi au khanzali ko ka au khanzalatin min imani ko girman gadadi na imani ko dai komayya ƴaƴan kiyashi ko ƴaƴan rana da ake faɗa kwayar zarra kenan ko kuma ƴaƴan jaraki wanda su ma ana faɗa kankan su to duk wanda ka samu ba girman shi ka ba girman kwayar dara na imani a zuciyarsa shi ma ka je ka fito da shi a ruwayar musulun ji kadai cewa yi wato misalu habbatin min imani gurgurdan kwaya na imani a wata ruwaya ta musulun da yake kadai da ita fa an tabiku fa afal annabi yake zan tafi na aikata haka thumma audu fa ahmadu bi tilka al mahali yake sannan dawo in ƙara gode wa Allah madaukakin sarki da wannan al-ma'ani ababan godiyar da yake samu thumma akhiru lahu gidan yake in fara da sujjada da ya kulu zai ce ya Muhammad karo na uku kenan ya kai Muhammad irba ala sai ka daga kanka wa kulu yusma laka fada abin da kake so za a saurare ka wasan tuwada ka roki da abin da kake so za a baka wajba bi jabba ka nemi ce so za a ba ka kulu ya rabbi ummati ummati yake zai ce ya ubangiji al'ummata al'ummata sai ya kulu zai ce in tali sai ubangiji ya ce to tabi فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان kaje ka fitar da mafi kankancar kankancar kankancar kwayar zarra na imani abin da zai kwayar zarra da kashi uku ba kaje ka zaro in dai mutum yana da koyaya na imani a zuciyarsa koyaya to aje a fito shi ta za ka abin da aka ce yana wuce imani ba guje shi misali an ce zuwa gurin boka yana rufe imani da ta kiyaye yi wa addini izgiri yana da abu da imani ta kiyaye wannan abu izgiri ga addini ko ba ta addini da miji izgiri yana da abu da imani ko mutum ya dawo yana luwadi ko ba su neman mata wallahi yana da azaba imani domin annabi cewa la yajri zani inna yajni wa huwa mu'min ko kan da fara ko farawo masu sata ko kidnaba mutum ya dawo ya mutu yana kidnabi ko shakka ba zai mutu ba imani zai mutu ba imani ko fashi duk irin wannan abubuwan suna za a wato Allah ya zara imanin mutum ya zo mutuwa akwai wanda ake gaya mana a nan cikin gari ya je dangaren gama wasu shekaru a baya wanda suke ma wankan gawa suke gayawa wato wasu daga cikin abokan mu da tijin kace wallahi lokacin da suke ni luwadi yake ya ko ya ya shahara da luwadi lokacin da ya mutu kansa zai koma kamar gauri gaba daya kamar an kona shi saboda ya yi jima don lokacin da ya mutu gidansa ba ɗan uwansa saboda wannan tashi hankalin ta ce ba mai gada aka aka bar gidan sai dai a rika zuwa kawai duk wanda bai da gida a ɗan uwansa ba mai gidan zai zo ya zauna in ya aure ya gida aka aka rika yi shi ne muke gaya wani abokin mu da yake ya san gurin sai yin da ana jin dani wa kabin kama da gurin ko ko ai masallaci da makaranta ko wani abu abu da ya kama da wannan a huta dan kan fata gari kuma su tare amma in da ba kai ne wannan abubuwa idan dai mutum yana yin yana raina su to Allah zai gara imani domin raina sabu yana sa mutum ya mutu ba imani raina sabu wanda kuma za ga wasu al'umma mu da yawa sun fada cikin wannan sai mutum ya rika gani ai wani da wani ma sun bi shi ne yake kaza to raina sako yana janyo wa wannan Allah ya kiyaye to shi ne wanda koyaya akwai gurgurdan kwayar zarra na imani fa akhrijuhu minan nar ka fito da shi daga wuta fa an tali ku fa afal annabi yake zan tabon ayata da haka falamma kharajna min inda alati yace yayin da muka fito daga gurin Anas dan Malik kuntu li ba'd ashabina sai yace wani taji na abokan tafiya ta law ma na madin hasan ina ma dai za mu tafi gurin al-hasan al-basri wanda aka ce ummu salama ta taba shayin shi na babu na ku ni ma wani mutabun da ko ɗayan na ban gaishe ba sai inda na ajiye ba sai dauko kuma wannan ne da yake akwai ziyada a ciki har aka je muka ji abu da abu da ya kawo magana ga wala ali magana ne ba ku amma dai na ba da wani ka ta da ku magana ne ne oji to ku ana ku ayi kare sai ba sun ma'udu rabi'a ko sannan dawo karo na hudu fa ahmadu bi tilka al-mahali in mata godiya da wannan ababan na godiya sun ma akwai lahu tajida ina ga gurin ninawa akwai ziyada yayi karin isnadi har bayani ne a kai dai kayan da ya alawa su wannan ɗaliban da suka gudu suka tafi gurin Hassan al-Basri wai sun ji hadisin da Anas ya faɗa ne wata wajen sa ba saboda haka ne suka bi duk ke cewa wato sun ji wani hadisi ke to wanda ba taɓa jin irin sa ba suna so su ji ya ne da Hassan al-Basri zai ce saboda haka suke fara karanto masa suna karantowa sai a ranar Hassan al-Basri yana cewa hihi ku daɗo in suka je gaba yake ku ƙara ana kai suna gaba da yake cewa to ai ni wannan hadisin na ji saboda shekara 20 abin da yake a musu kenan yake na ji saboda shekara 20 to saboda haka kaga karin da yayi to bara mu dora thumma a'udu rabi'a fa ahmadu bi tilka al-mahal yake sannan wato a'udu rabi'a ko ba kawo na hudu gode masa da wayannan ababan godiyar fa aqulu fa thumma akhiru lahu kajiran fa illa bi sujada ويقال يا محمد ارفع رأسك تأتي يا أخي محمد ارفع رأسك أبوك وكل يرفع فبدا أبن لك سورة سوراريك وتنسونا سنك تنبيه لا أباك واتفعت كفا فنيمك سورة أباك فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله sai ya wa gidi yanzu zo nake a wuce gidi ba wannan mala'ikan ba duk wanda yake la ilaha illallah zai fito ne sai ya kulu yake wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azama sai ubangiji ya ce da kanka ubangiji ya ce wa izzati da buwaya da wa jalali da girma na wa kibriyai da da wato da jalali da kambama da wa kibriyai da girma na wa azamati da girma na har yau la ukuri janna min ha man qala la ilaha illa allah yace bayan ka je kai ni ma wallahi jira kuka da duk wanda yake la ilaha illa allah daga wutan shi ma Allah zai rasa shi kai ne ma mutum amma malamin gari ke ta bayani cewa ba fa la ilaha illallah ba irin ta da aure la ilaha illallah bi hannu biyu da hakora hukulli ne cewa suke a gari kamar hukulli ne da la ilaha illallah tana da hakora hakora uku la ilaha illallah ka kalan su wato wato akwai ilimi a cikin ta ka san me kake faɗa sannan sai ta zama akwai yaqini kana da tabbacin abin da kake faɗa wa Allah mutan ilimi shine sautar tana da alimu bi ma'ana hanabi wa isbat annabi wa isbat kasan cewa za da wannan buka buka ta kore kuma ta tabbata ta kore duk wani abin bauta da wa Allah ba sai Allah ka tabbatar da wannan sannan wannan yaqini ka tabbatar da cewa wannan kake wato bauta wa ubangiji ne lallai shine yaqini sannan wato ka kuma da bai bai da ita al-intiya sannan ka samu gaskata wannan kalma shine wato asirikul bari'u min al-nifaq ka gaskata da ba wai munafiki ne yasa mutum yake fakata sannan abu ne biyar shine wato kaunar kalma karka jin kana son la ilaha illallah karka kaunar da cikin zuciyarka sannan abu ne shida wato al-qabul zuciyarka ta karɓe da yake yin gabata shine alƙabulin munafi ne rabbi idan la ilaha illallah ka tafi ko wayannan abubuwan da jini za a ce ma ko ta ka babu za a fitar da kai daga wuta amma idan faɗa ka irin da ke aure ai ya faɗa a zuwa da yi kowa ya san wato a lokacin da ya zo mutuwa ya faɗi wannan kalma Allah ba ku tafi yake a al'ana wa kada sai ta kabulu wa kunta min al-mufsidin فاليوم ننزيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية to idan dai mutum ya samu cikakkiya gobe da wama kama da imani da kama ya ba su kore ne da yau a wuta baya ba ka kan guri yan ji ba guri yan ji a wuta so kake Allah ya saka da ɗan ji a aljanna to sai da haka wannan shi to shine yake cewa za a fitar da wanda ya faɗi wannan lokacin janna ne ha man qala la ilaha illallah akrajahu al-bukhari fi kitab al-tauhid babu kalami rabbi azza wa jalla wa al-qiyamah ma al-anbiya wa ghairi a wannan babu ne bada hadisi na dari da jira hadisi abi hurairah radiyallahu anhu wato a hadisi ne shuru da ba'da bi'a ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bil ahli annabi alaihi salatu wasalam abu hurairah yace lalle annabi alaihi salatu wasalam an zo masa da nama farzi'a ilayhi jira'u sai aka dauko jira'i shine wato kafar gaba ko karbada tinya kenan sai aka dauko wato aka kawo masa wa kanat tu'jibuhu karbata ta kasance tana kayatar da annabi alaihi salatu wasalam annabi yana son karbata anan da muka yi yaji muka ce magabata musamman sarakuna da aka a baya an karkace wasu dalili abin da aka san suna su to sai aka ce jiki ba wai ka koyi ne fito ita wata rana akwai malamin da ya ji yana faɗan wato abin da ya fito da abin da a rubi kai kan da wura da zai da tsawon magana ce da zuwa wata ba ni dai ba mun suna zuci mun illa sai a gari da wani dan yana magana a rediyo yana cewa gaji yau kaza aka kawo mana yana da barkwanci haka yau kaza aka kawo mana kaza daga ina mun samu wannan irin wasu sun kawo audience ba su sauraro kuma kana ci kana bayani an kawo kaza wani yana so ma illa ta nan zai ba ka faɗi ne ka fito kuma an kawo ba kana to da haka wani dai wani shi ta ga gwada su kansu yahuda da suka fahimci annabi abu da sallallahu ya fi san sarrafa ai da ta ga wannan wanda ya ga har lokacin da ya zo rasuwa aka koyi gina dinta lokacin da ya zo barin duniya da bakin da yake cewa wannan abin ya taso mu wannan abin ya taso mu kamar da kuka yi a Adam da Mufara a wato ayyukan a wato mu'jizatin da suka faru lokacin kai tsaye dike wani zahabi dike yana dandana nama a lokacin ya mutu ko jurabe ba annabi alaihi salatu wasallam wata ruwaya ta nuna cewa har sai da wato har sai da namu ne magana duk da wasu na maganganu akan ziyara cewa ya ga yawa annabi alaihi salatu wasallam akwai poison a jiki na tarkai to annabi ya riga ya ga haka to wannan ga da shi poison din da ya taba shiga wurin da ya taba dawo shi shi ne shi da dawo ba saboda haka hadisi yana nan a dabar mufarar wanda muka yi a dabar mufarar da su sun san mun biya hadisi to sai yake cewa wani hajjari na annabi ce fizza a wani akana ba kadan fujiji ko kazana shine bana hajjari na na hajjatan wato fizza ya fizje ko ya zaka shi zakawa duk magana da meke ana sayyidun nasi wa al-qiyama annabi yake ne shugaban mutane ranar al-qiyama wa hal tadruna min madali hal tadruna min madali shin kun san wato min madali yaya hakan za ta faru kun san yaya hakan za ta faru ya jima'u Allahu nasal awwali wal akhir yace Allah zai tara mutane wato zai tara mutane gaba ne na farko da na karshe bi ta aidi wahidi abu gire guda daya muri daya aina bi mun tawo kadar aina aina za ta ji jiyawa kawai mun tawo kadar ba rabi hakkin makaranta a wata a wata gari za ta ji jiyawa a wata gari ai ta tsora kai to ba ake makaranta a dubo mana a ina ne a adimansa ne dalilin ne a filatin ga ga zuwa ga yadda da mutum ya ai da mutum shi ne jiya inda wala abu ya mala ba da kaga fada sai wuce to abin ciko don muna jira ya ce zai binciko na ma kai yadda da lafiya ba akan naka amma dai ka binciko ubangi na la ga mu ta ji zuwa kai ne eh kuma ba ba wai abu ne na wajibi farilla ko na bula ba in ba ku san shi ba ko shi za a mu dake kawai ne ji an fada yanzu dan ko baka sani ba za ka dai ai ko ba sani wala a sani saboda haka me me yake ji da maka zuwa to dai ce wa anta nuna yajma'u Allahu an-nasa al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid yusli'uhum ad-da'i saboda haka ismi'u mutari mai mai kira zai kiyar da su su mutanen gaba to wanda zai kira ba da dan lafiya ba ko ka ba duk wanda aka yi magana inda mutum yake da ya biyo ne yake bada wa yanfuduhum al-basar wane mutum wato idanu da kwalalu a wannan lokacin kowa idanu kowa kamar da ido ya raina fata wata dinin jamsu rana za ta kusanto kafin da yake mala ali ya tafi ta tafi wani wakil da ko gire ne haka yake kira da ni mun zo islamiyya yake ko da muka yi magana akan tagarar rana da da da da da mutane yace wai wasu suna ganin kamar na magana akan mai ni ba ba mai ne ba mai da turan turan ni ba magana da muka zo suna magana a kibir kibir suke magana wasu suka ce bai bi musu yi ba aka wasu malamai can ne ba magana ba mai ne ke magana ba na san mai ai shi girman sa daban ba mai ne ke ba mai ai turanci ne min nake magana ni kaji kuma ya kuma koma ba shi ne akwai kamar min na larabci ba min na ruko ba baki nake nufi ba an gane ko yawa saboda haka ai za ka ga wanda kibir ba na ruko muke magana ba da ba mun gani wasu suka ce bai fi girman biki ba abin da ake dawa a cikin na kan in shi ne ta daraja za ta zauki tsakanin wato dan adam da rana ranar alkiyama kowa ya dan tsaya ne gare ta ba to shine za a zo a shafa'atu da rubuwa ba ba yin yake magana ba ba kuma min yake magana na a mini bita ba ka gani ba shi nake magana ko tantilita ko kajiwa to sai yace wata bisan bayan lugan naka min al-qalbi wato mutane za su kai matsa wajen damuwa wal hammi da damuwa dai har yau wal karbi da damuwa har yau min al-gammi wal karbi yana da damuwa wasu ba da suna bambantawa alhammu da al-huzn wasu kace al-huzn shine damuwar da take cikin ranka amma al-gammu da al-sawd wanda za a gano a fuskarka to wanda da ka san kowa za ka gane da damuwa a fuskarka idan an zo wannan yanayi ma la yudiku da irin yadda ba a da iko wala ya wato ya kamiluna ba kuma yadda za a yi shine la yudiku da wala yakamilu babu yadda za a yi babu iko ba kuma yadda za a yi sai kullun nasu sai mutane su ala rauna kadba daga ku kin kuna ga wato ba mu kai mata ba ku yanzu ala tanzuruna man yajba'u lakum ila rabbikum kin ba za ku je mu duba wanda za mu je mu nemi ceto mu ne wato mu kai maka ala ne ma mun ceto gurin ubangijin mu ba ko gurin ubangijin ku ba ko wasu ne a cikin za su ba da jawara kin kuma za mu je mu nemi ja ba za mu haka ce mu je mu nemi jawarar wasu masu matsayi a cikin mu je su nema mana ceton ubangiji ba fa yaqulu ba'du an-nas li ba'd sai a samu wasu shafi ce da shafi alaikum bi adam wasu ba da suka ce a lokacin ma masu ilimi jura su ba da jawara cewa a tafi gura annabi adam alaihi salatu wassalam fa yatuna adam alaihi salam sai a tafi gura annabi adam sai yaqulu lahu sai ce da shi anta abul wasa ya adam kai ne wato wato uba na kowanne dan adam kana kasan lahu biyadi kuma daga cikin matsayin ka Allah ya halice ka da hannunsa shine biyadi ya halice ka da hannunsa hannunsa na kudura yace wala faka fika ne ruhi sannan yayi ba buga daga ruhinka wane mutum wa amara al malaikata fasajadu laka ya ubarti malaiku gaba ɗaya su ma sujada ijba'ala la ila rabbik nema mana ce dogurin ubangijin ala gara ila ma nahnu bihi kin ba ka ganin halin da muke ciki ala gara ila ma kadba daga nan kin mu baka ga iya da muka kai muka ba sai ko da adam ya da ce inna rabbi kad ghadiba yawma lalle ubangiji na yayi fushi a wannan ranar gazaban lam yadda qawluhu bisalaw yayi fushi da bai taba yin wani fushi kafin wannan ranar ba bai taba yi ne ka ba walan yadama ba da wuri tilau kuma ba na tsammanin zai wani fushi bayan wannan bijin da yi a wannan ranar to bara ya fadi ne a wannan rana ce wa innahu qad nahani an shajarati fa akaitu domin ya saba mun ranar a wannan ranar wato na cewa kan da wata bujiya kuma na saba mata kun ga wannan tawazu ne na annabawa yana faɗa cewa shi yana ganin girman laifin ba wai irin mu ba da mutum zai yi ya inna allaha ghafurur rahim kawai zai faɗi wannan shi annabi zai bi eh amma ya ta kamba ba abu ne ya cewa ina ai ba na jin laifin da ne wa Allah ko wanda yake da a duniya haka annabawa suke faɗa ba wanda yake da kuma ba wanda zai wannan tawazu ne ko shakka babu domin za ku ji kowane annabi haka zai faɗa sai ya yi cikin da bai taɓa ba a wannan rana aka bayan ranar ba ba za ta taɓa samu wato ba za ta taɓa wa Allah abin da zai fita ta ji ba wannan ranar ba domin ya hada mutum bijiya na saba masa nafsi nafsi nafsi yake kun ga yau ta kai na nake ta kai na nake ta kai na idan abu ila gari ku tafi gurin wani na idan abu ila no ina ba ku jawara ku tafi gurin annabi no domin tsakanin annabi Adam da annabi ruwan karni goma ne shekara dubu daya kamar yadda muka biya jiya shekaran jiya da ke cewa babu kuma a wannan karni goma gaba ɗaya su ba babu girkai dukkan gaba su sauri ne shi da Allah maɗaukacin zargi bai fara halakar da mutane ba sai da annabi ruwan ne domin a lokacin annabi ruwan aka fara kesa amma karnin annabi adam har zuwa lokacin da aka haifu annabi ruwan ba a kesa قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع فتعالى لغلوه ولا يجوك ويعوك ونسرع تسكى ولد برغزة تسكى تسكى وقودنا ما لون تسكى جسما اللولي لسكى بطاوه كما لا تقول لي لسكى يقوم أقول سواء كبطاوه فالله قام لنا أن نبنوه أقوال أما النبي آدم عليه الصلاة والسلام قال يقوم كسر جميع إيه أكل باب كله قوة تويل يأتي أنت أكل ake da wato aka yi ko annabi nuhu aka samu wannan mutane duk kuma a lokacin an samu malamai ne wasu kuma ana da bibiya su malamai na Allah ana sai mutu biyayya ana abubuwa su kai ne da sai wasu suka koma bauta mu sai suna tawakkali da su sai ya koma bauta ya tura ruwan za a tafi gurin annabi nuhu bai kulu da sai ce ya nuhu ya kai nuhu innaka anta awwalur rusuli ila ahli kafi kai ne farkon manzo a wanka da gaba daya manzuri annabi shi annabi adam annabi ne shi kuma annabi ruhu manzuri kaga annabi ruhu shi da yake ulul azmi min ar-rusul ya ba annabi adam matsayi domin shi manzuri nabiyun wa rasulun kuma to sai yi am kai ne farkon manzo a wanka ka wa karsan ma kallahu abdan shakura kuma Allah da kansa ya kirawo ka bawa mai godiya nan ne yawa Allah da kansa yake kin bawa ne ne godiya isba ala ila rabbi ne ma mana ke dogon ubangijin ala tara ila ma na hannu bi ba ka ganin halin da muke ciki sai ya kodi ce ce inna rabbi azza wa jalla kad kabiba yawma ghadaba lam yakbab qawluhu mithlahu yace ubangiji na yayi ciki a wannan ranar bai taba yin ciki irin na wannan ranar ba walan yaddawa ba'da wuri da kuma bai tsare wani buji idan da wannan ranar ba bayan wannan lokaci ai shi ma da wazo ne kuma abubuwan da muke wa Allah yanzu ai ya wane mu take ai ya nindin ka ai ba annaba ba su komai ba shi komai ba idan annabi zai faɗa haka ni da kai ne za mu fito sai mu fara tattaro kalmomin kenan da za mu faɗa in dai annabi zai gaya wa Allah wajen zargi ne ne shi me ne ba da gudu cewa ya rabbi la da alal azmin al-sajidina da yara kuma akan Allah ne akan ubangiji ya faɗi wannan illaka in jadaru bi dhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara saboda ana saba wa Allah ya faɗi wannan amma ku duba abin da ya faɗa addu'a ne ku ya ubangiji kar ka bar kowa a baka sannan domin gaba ɗaya ba wai su kansu mutane jarabawa mace ne ciki ba dan da za ta haifa dan duniya ba wai su kan ba ya yi ta kauna ne wannan ba jini wai ne ko kaga yi ma ji aula ke yace ji idan abu ila kai nabbi nabbi nabbi yace take ila take take ila ne take ila idan abu ila kai a wannan ranar da annabawa suke cewa take ila ne wani wani malami a duniyar nan yana dawo da zai kaje na tsaya ba saboda ya mai da kai ni da kawai ji ya tsaya ba ka yadda to sai ji idza abu ila ga ku tafi gurin wani na idza abu ila ibrahim tafi gurin annabi ibrahim bayatu da ibrahim za ta tafi gurin annabi ibrahim da yakulu na sai ya ibrahim ya kai ibrahim anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard kai ne annabin Allah kuma badadin Allah a banka sannan gaba daya itba lana ila rabbi nema mana gafarar ubangijinka nema mana ceto gurin ubangijinka ala jara ila mana nufi in ba ka ganin me muke ciki sai kullu lahu zai ce da su inna rabbi qad ghadiba yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu ubangiji na ya guji a wannan rana wanda bai taba yin ciki ko a wannan ranar bai taba yin ciki irin na wannan ranar ba walan yaghdaba wa'dahu mithlahu kuma ba zai taba fuki irin bayan wannan ranar ba sai dan abin da ya faru tsakanina da Allah wa inni kan kuntu kadhabtu salata kadiba nayi fadi wa ni wa habu da uku na fadi wa ni ne muka fadi sadin da ya gabata abu na farko za a rubu biki da ake yi na bautan guba kai ce wa cikin ne sai wa ni da rashin lafiya kalma akwai ihtimali ihtimali shi akwai ambiguity a ciki dare ni da rashin lafiya ne kage yana nuna dukkan wani cewa ai ba shi da lafiya yana da shi kuma shi ne rashin da ba shi mutum ne yana da lafiya mutum da annabin Allah ne shi Allah ya yi su ne annabawa ba da ambiji ba yi shi ba ne a kalmomin kiran god duk kalmar da za su kira su ta kawai dan kawai wani dauke ta da harshen gaba domin sun sabo aka turo su ke dai zama dai shine laifi na farko wanda in kai ne dalilin da ba magar muka faɗa ba ne laifi ba amma to su annabawa ne wato abinda magabata ke cewa um aka nasu muqarrabi da sayyi'atu al-abrar aka nasu muqarrabi ne mun wani kan magabata mu lada ne a gurin mu muke bare kuwa mu lada ne zai go su tsaka kani saboda girman sa gurin Allah ko saboda haka duba ya dace kawo kalmar ya ce da ba sai ke abu na biyu bayan sun da ko da abubuwan su abun su da yi da dukkan gaba ɗaya sun tare kuma sun kai gaba ɗaya sai barka da da ga wani ta guji ga wani ya dora a kadan da dani waye wannan aka zo aka yi ya wani yake yi sanye to fatan ya kuro ne tsari da wuce wa na ji wani saurayi yana aurata cikin da sunan da Ibrahim haka ya kawo shi wan fa ala hada bi ali hadina waye wa allolin mu haka wai allolin su waye kuka annabi Ibrahim ya ce bal fa ala hu kabiru hada fasalu in kanu yantiquna shine gurin da yake je gashi nan babban su ba wa ganin babban ziyara da ku tambaye su man suna magana babban su ne amma ku tambaye su idan suna magana wannan gurin yake so ya kawo to sai Allah ya tsoro shi da wannan kuma male shi wani to kana ne ce ni dai tunda abin da yake gudu ai kuma a tambaye ba wuta ba kullu ya na rukuni ba da wa salamu ala ibrahim abin da yake gudu ai kuma to gwara ma ya fara da hujja domin Allah ne kin samu ne na uku shi ne tafiya da zai yi sarkin garin yana zalunta mutane ne ranka da mutum kyakkyawa zai kama zai yi maka dadi sai ce wa ga idan mun tafi cikin garuwa ta ce domin shi fatan ba ta yi amma ka dole kan wa ba ruwan sai wata ruwa ka ga jini amma amma ta ka dinga kwalli sai yayi dadi yayi maka dadi da ke da saboda haka ana zuwa an zo tarihi da shawari kyawun mutum saboda haka ana zuwa da ganda aka ce ya wannan ba yace ya ruwan su ita ma take dan uwan ta duk da haka wannan zargin ya ji cewa kai ko ya uwar ta ce za mu ce ta kai da ya haike masa wani aka kai da daki ka bi ne su dai da Allah ya kai ya Allah ku ba ni sani daga wannan azabi yana zuwa da ni ko wata hannu hannun sai ya je yadda ne hannun da yar ya kuma kai hannu sai ya kuma bawa hannu ya kuma karo da uku sai shi wannan ba mutum ne ku zo ku fitar mun da ku zo ku tare da kauri ku bakar nan to annabi da zan kafin ka muje ka ko bai wai ku dan fi dauri ba ko haja aka kada ko haja da yake a baka ke da ya ba da amma ba mutum bai da yake a bauri kan da muka ƙara kun ga fadan Allah wai matar annabi Ibrahim ta ji ba wai matar da aka ba ta ba shi wannan mata ba zai da wannan karatu kai ka iya cewa jijiyar ba ita ce ta zo ta ba wa mutum kace a gana kuma ta zo ita ma ta haihu wannan karatun ya kamata a rike ba da Allah ba karatun ba za a ba ana na kalli ne wanda yau da gobe za ka dauka ai ta dai abu cewa kaza kaza kaza shi za ka dauka amma ka zo a ga wanda ne su raro ka kayan aiki ko ka kai shi ne wani tsaki na mariya da nazar har yanzu dan dan jilin da gani har yau ba ka suna zuwa ga da kai har yau saboda yadda wajen bawon ya ta dauka ya girka rutsan abu sai da tsaro ne komai ko da da wasa ne shi ta koya wa wasu kuma an yi dan ni akwai baiwa Allah da nan sani ta yi Allah ita go kore gidan ba sai gaba daya saboda za a yi an mata kijiya ta kore gidan gaba ɗayan sa akwai wanda da sani a kwakwato mura harka yawan da shi yana ran kore gida mu jikin ba din da zo za mu abu ne lokacin da aka zo ranar da aka daura auren sa ranar ta tsaba ya dawo suna da wani dan da ɗayan da ba ta kunna mu duka aiki ta dinki wallahi dan ta dan da suke je musu shi kuma ya kokko ne da rai azumi da gari yana nan yanzu amma na ga dukkan gura a cikin sa amariya ana kawo azumi ta aka wuce da ita ta ci gaba da jinya ba ta kwace na san shi ni muna harka ne to ba ko wannan karatun kike kike dauka ita a take a mutu da irin karatun da ake bukata shine ki dauka na ga wasu mata ta dini da yake muna karatu a tauhidi da muka zo muke sifar Allah cewa da wula da yake da kun yadda da wannan kace ni sun yadda ne to duk mata da take ta kaira da zauna a gidanta sifar Allah ta dauka duk suke da sura da wani haka ne in dai kace lalle ke wa da kila ke ni kare la ke ni kare wallahi ki ba Allah ki karo ba don ba haka Allah yake yi ki idan sai ka dai za ki mutu a gidanki ne gidanki ba ya haka fara aure ki dauka wannan dace ne dan zai kike sai ma ran ki dina amma ba wai Allah ne ke kara karo ni ki aboki da ba kike nan ki zauna lafiya amma ka karatun da ake kai da cewa kaza kaza kaza karatu ne mara kyau ya kamata kuma su fahimta kuma idan mutum ta dauka cewa ba dai ita kadai Allah ya halitta namiji ba to ko ba kawo ba ko ba sai kaga zuciya ta kawo da lafiya ita ake so karatu ne wai da tabiya ne mata wa zan karatu makota da dai biya ku aka gaskiya ne to sai yace a to shine yake fada anan yake cewa wannan shine ne su na uku kamar yadda na faɗa anan wa inni qad kuntu كذبت ثلاثة بلاد فذكرهن أبو حيان في الحديث أبو حيان يا مدود أبي علي لما جاء الإمام شنو يقول أبو نفسي نفسي نفسي الذي يقول لما تكينا نفسي تكينا نفسي تكينا نفسي هو أجل الكتاب إذا أبو إلى بيني وتبقر ومينا إذا أبو إلى موسى وتبقر أن موسى عليه الصلاة والسلام فيأتون موسى فيقولون يا موسى الأمة لا أنكما تبقر أن موسى سيأتي موسى anta rasulullahi kai manzo ne na Allah fadalaka Allahu bi risalati wa bi kalami Allah ya bi alannas Allah ya bi shi daga da sakonsa da kuma magana da shi akan mutane shine suratul arab ko inna tabayyana alannas bi risalati wa bi kalami fa qul ma ajatu ko ku sai sanki to Allah ya bi daga buga da wannan cewa yana magana Allah yana magana da shi kuma shi manzo ne na Allah ibada na ila rabbi ne ma bar albarma gurin ubangiji ala tara ila ma na fihi kin ba ka ganin halin da muke ciki fa yaqulu inni inna rabbi qad ghadiba yawma ghadaba lalle ubangiji na ya yi wata rana fujin da nan ya ga kabla huje ta ubuji irin wannan ba yake lahu irin wannan kafin wannan rana ta ubuji irin wannan ba walan yadaba ba'da yawmi kuma Allah ba zai ƙara wani jiki bayan wannan ranar irin wannan ba ai shi ma jawabi ne laifukan da muke ya lullun kanata domin shi na gaba wato wato jarabawa wa in ni dan kadan dunanka yace na yi sarki shi wannan rabon fata da yoyi kuma mun fara da din da tsakanin da kuke da babu shi rabu kawai daga duk kuɗi wannan ya ba da saboda kadauki ne da shi ga yadda yake cewa kadauki eh ne da shi din da babu shi ke wala shi ne shi da ranar buza kadauki ne kawai ko kada mu buza ba kaza ne kawai kuna faɗa ba araba haka duk da cewa ko malamin da zai ne rufe ne rufe ku tafi wannan ko ku tafi ku tafi waye wannan shi gaba da haka shi sai kawai ba ya mutu to ko ku tafi ne ai na san kakkar ba ne duka daya to gaba da haka shi ba ya mutu shine lam umar bi katliha ka ji kure ne yace ba uba sai da ne wannan kitan ba abinda zai ba ya baru saboda haka ya je wannan mutumin da da aka zo ya je kuma ya ƙara ganin sa waje gari suna faɗa da wani aje da gini shi ɗan ƙabilar daga sai je kuma zai yi cikin kai ne kuma za faɗan ka dawo yana zuwa zai kuma raba shi shi ko kace ka da kace ni kamar yadda kace na biya shi ne ba sai ne kai na biya amma dai na biya dole ma asiri kuma ana da neman waye ne kika ka ba san waye ba shi ne ba wannan ɗan ƙabilar Najeriya dama shi ne ke je ga wannan aka ta nema annabi da Allah yake hijira ya bar garin gaba ɗaya ba shi saboda haka wannan kuskuren da ya faru sai yake to ni ma na yi da kai babu ba sai ne ba nafsi nafsi nafsi ni ma ta kai na nake ta kai na nake ta kai na nake idan abu ila ga ni ta gurin wani na idan abu ila ita ta gurin annabi ita kai ya dura ita bai kulu za ta gurin annabi zai ce ya ita an ta rasulullah kai manzo ne da Allah wa kalimatu alqa ila maryama wa ruhun minhu kuma kai ne kalmar da Allah ya jeba wa annabi a wato da maryam kuma ruhin ne daga Allah shine kun kai ko eh al'amarin ubangiji idan ya zo kawai kun ne ke kai ko ita ma da kun kai kuna da damar da wato annabi Isa alaihi salatu wassalam banjuwa eh akwai alawani ba ai gashi nan wa kalimatu alqaa ila maryam ruhun minhu wa kallamta naka fil wadi sabiya sannan kuma kai ka magana da wato mutane kana kan bangoyo annabi ta ne annabi ya faɗa cewa ba wanda suka yi magana a kan bangoyo banda jarirai guda uku wato ruwa ya nuna hudu to dai daga cikin su akwai annabi ta alaihi salatu wasalam ana zuwa ana tambaye shi ya haka saboda haka sai da yi ba gare da laifi da ce an da nake haka ya haka ba gare da laifi shi kuma nan yi da kawai sai ba da magana in ya abdullahi adani da kitabu da alamin nabiyya waja'ala li mubarakan ila ma kuntu wa awtayni bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa baran biwa bi wa la yaj'alni jabbaran shaqiya wa salamu alayya yawma wulidtu ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم كما كنت بها وما يوم زيت هي عيسى ابن مريم اني عبد الله كثر ربي ni ba wa Allah ne Allah ba da misali ya rika magana ne kuma ya turo na wajen annabi duk da jariri ne ne kira kan dole ni annabi sannan ya sanya ni da albarka duk inda nake ina da albarka sannan ya yi wasiya cewa da sallah idan muka je cikin sai da ba a sallah ba kin san addini ne domin annabi Isa ya ji ai sallah annabi Isa ya ji ai sallah shi ta ga cewa wanda ya horu a cikin dinki har waɗannan babaro mu da ake da su wanda suka horu an ce kun fiye suna sallah sai ku ya dace sallah alƙari wanda ya karanta sosai kiristancin ba wani wanda suke da kwan ba ba da ta tura wani ko wanda ya yi ya tsara ne cewa ya mutu da tsohon ba waro ba duk da cewa ya bin jiya da kike yana ban dai san bai ko da cikin na labarin ba ba dai ran da yau da an ce tsohon ba ba waro ne ga Saudiya ta ga yake ne ruwa yake haji wanda ke fara ana da zuwa bidiyo za ga da kuma hoto ga jiya jiya yi tawabi yayi jiba to muna fatan hakan ce ta tabbata cewa ya gane yanzu gaba ɗaya bayan ya yi da daga wato aikin da ta tambaye mu da saboda haka annabi isa alaihi salatu wasalam shi zai faɗi wannan saboda haka wa kallamtan nasa bil mahdi kai magana da mutane a kan bangoyoyi ne al mahdi talabu da ilmi min al mahdi ila al lahdi neman ilimi daga kan bangoyoyi ne zuwa lahdi kabari kabari da ake kawo shi a kan kabari ne al lahdi wanda ake kulle mutane yanzu sabta sunan shi ne za a yi aika kabiyar suna karamin yaro isba'ana la ila rabbi imamana ce kan ubangijin ala jara ila ma nahnu fihi shin baka ga halin da muke ciki ba sai ya gode ni da dai da yake inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qattu ubangiji na yayi biji a wannan ranar cikin da bai taba yi inda ubangiji maka kuke sarki yake da bayin sa bai taba irin wannan bijin ba shine qattu ko da daya walan yaghdab ba'dahu mithlahu sannan kuma ba zai ƙara yin wani fushi irin wanda ya yi na wannan ranar ba shi ma tawazu ne walam yadkur zamba amma yi fakir zanubin ba me ya zanubu laifin da yanzu ne bauta masa da yake an ta kunta da nasu ta izuni wa ummiya ilahi min dunillah qala subhanaka ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaqqi in kuntu kuntu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ماذا أن أعبد الله ربي وربكم annabi ya ce ni bace muku komai kowa ce wanda yayi wa Allah ya bauta wa Allah ubangiji da ubangiji saboda haka kaga ya da generation ta duk wai bautar da ake maka ita ce wannan ka ko rai da laifi idan abu ila zai ku tabu gurin wani ya idan abu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku tabi gura da Muhammad kira da insha Allah tabbata gare shi ba ya tura Muhammadan sallallahu alaihi wasallam da ya kulu za a tun kuma tabi gura annabi alaihi salatu wasallam sai ya Muhammad ya kai Muhammad anta rasulullah kai ne manzon Allah wa khatimul anbiya ki kafin annabawa wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbi Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da zunuban ka kuma ta akara da wannan jadin ki ta kai ba gaba ɗaya wanda in ma zai yi din to an yaje maka ifala la ila rabbi ne ba mana ci to gurin ubangijinka ne ba mana ala dara ila ma na hadu fihi kin ba ka ganin wato ba ka ganin halin da muke ciki ba an tare ko ba haji ta hadal arz wane mutum annabi yake je in tafi in tafi in je kalkaji kilo al arzi ba kau tajira li rabbi azza wa jalla ina zuwa cikin fadin ina ne tijara ga ubangiji na ne girma da buwaya ثم يفتح الآم يفتح الله علي من معالمه sai Allah ya mun buɗi don da baban godiya wa hudin sana'i alai da wato kyakkyawan yabo ga Allah ya bude mun sai an wani abu lam yakahu ala hadi kabu wanda bai taba bude kowa ba da kabila wato za a bude ma kogobi a maka ilhama kamar da muka ji a daya ne za a jinta masa wasu abubuwa da ba taba ga wani annabi ba ثم يقال sannan sai a ce ya muhammad ya kai muhammad irfa ra'san dago kanka san toka faruqa ba baka wacce ki shaffa ka nemi ke wata ce ce dora baka ce ba far ba ra'si yace zai dago kai na ba gulin ce ummati ya rabbi al umma da ya ubangiji al umma da ya ummati ya rabbi al umma da ya ubangiji ummati ya rabbi al umma da ya ubangiji bai kalu sai a ce ya muhammad ya kai Muhammad hadakan min ummati kaman la hisaba alaihim min al-bab al-ayman bare mu ta kidan da gaskiya al'ummarka kidan da gaskiya al'ummarka wanda babu hijabi a kan ta kobar dama min abwabil jannati wato ta bangaren kobar dama daga kobobin aljanna kobobin a haka kike da yawa ba kai na bangaren dama shine ba da yake cewa wala dama ake cewa daman ubangiji ne wakilta idan biyani ne wasu wanda ta daga daman annabi alaihi salatu wasalam ta bangaren daman sa saboda haka sanin sai sai sai sai jira wato ya shigar da wayannan mutum mutanen da ba za a miki tayi wa biyu a wani hadisi shine mutane dubu sauran satin da ya gabata wanda babu misali a kai Allah ya ba mu a cikin to sai yace bai bani ya Muhammad a kan min ummati ka wallahi sabu alaihi min al-bab al-ayman min abwab al-jannah wa hum shuraka'u an-nas bima siwa zalika min al-abwab wato sune shuraka'u an-nas wadanda za su tarayya da mutane fi ma siwa zalika min al-abwab wa sauran ko kuma kace wa musura kawun nan sauran mutane da za su tarayya ne fi ma siwa zalika a koma bayan wannan koma min al-abwab da da kogo wato wayannan mutanen shi ne za su yi da babu aina amma sauran da za su shiga aljanna kusa sauran kogobi za su shiga ta sauran kogobi za su shiga sun magana da yake wallahi na fi biyar na ranji da wanda ya raina yake hannunsa inna ma bainal misra'ai lallai tsakanin katanga guda biyu al-misra shi ne katanga tsakanin katanga guda biyu ta wato katangun aljanna min matari aljannati daga wato katangun aljanna kama baina makkata wa hiliya kamar tsakanin magare da garin da ake kira hiliya asalin hiliya shine kabila amma ta fi kowace kabila yawa a kasar sana'a cikin babban birnin Syria babban birnin Syria shine wato kabila da sun ko cewa yake ne kabila Syria to shine saboda sun biyo a yaki kiran garin Maliya kamar yadda za a zo a cikin garin gaba ɗaya kanawa ne duba ba zai da kanawa ba amma ya ce kanawa don su ne wato wanda suke da adalaliya to shine yake cewa babban kamar da muka faɗa babban kasa babban gari ne a a Adibatta a cikin sana'a da cikin Syria au kama baina Makkah wa Misra ko kuma tsakanin katanga da katanga kamar tsakanin nisan makani da wato Misra maka zuwa Misra dan gar Misra kaga wannan guri ne wanda kawai wato kusan so da ne ga kusa amma gari gani ya kori babu da zamu ji yana da alaka da juna da na gaba kuma hawa ɗayan mu mata wuce da minti da minti daya insha Allah ta'ala ta dine zuwa kire zamu karanta babun akida ta jin gaban mu shiga kuma ibada dan gane da abin da yake gaban sarki da sauran ibada gaba daya insha Allah ta'ala zamu ga nan kafin mu kammala kuma zamu ga hankali dan gane da hadisi ba dogon bayani zamu yi domin ana ta bayanin wannan ta saurari gudugobi ana ta bayani akan wato hadisin da Annabi Abu Dawud ya kula ko hadisi da ya magana kan azumin tasuwa da ajira wanda Allah ya ba iko gobe ne tara ga wata sannan ji goma ga wata amma azumin da yake kowanne girma ma shine na goma ga wata in baka samu damar yin na tara ga wata ba to karkan wato take baka yi na goma ga wata kuma ga shi ya dace ga wanda ke yaro alalu ya dace ga rana sai Allah ya muku dogon idan ba ka yi kuma ja ba ka ladan na wannan azura da kai domin idan da wato ba bai kama alalu ba za ba kana azu alalu sai Allah ya ji alinka ba a ba ka ladan wanda ka saba yi kuma a ba ka ladan azurarka kaga dadin aiki alkhairi kenan saboda haka wannan jara'a da Annabi Ali ya zo sallallahu ya lutar da mu akan wannan duk wani abu da zai zo bayan wannan na farin ciki ko ya ga kaya ko bakin ciki da wannan duk da zo a sunna Annabi Ali ya zo sallallahu sai dai ko da kaba ya inganta a hadisi ko a tarihi ce ya tabbata a tarihi cewa ranar da ya kaje sai da hoto bisa Annabi Ali ya zo sallallahu goma ga watan Muharram mun ja wannan bayanin lokaci bayan lokaci duk musulmin kirki baya farin ciki da kashe hoto baya farin ciki tarihi ne dogo wanda mutum ya karanta zai ga masu zuwa suna dau abubuwa daban-daban masu suka yi mar da kina daji in mutum ya koma gari su sau da haka me yasa ba za a tsaya a ce ba za a yi azumi ba kuma sai dai a fito a sa bakajen kaya a wajen ciki a yi da gida me yasa saboda shari'a ba ku koyar ba sai ke sannan abu na biyu ba za a yi haka ba saboda wato um mutuwar kai na Hussein lalle mutuwa ce ne taba zuciya amma ba kara manta ba shi kadai ne aka yi wuce kan gilla an yi wata yadda hanga kuma shi ma an yi shi ko karewa ma shi kan da aka roƙa irin da kai na Hussein ne shi kan za aka tare amma dai na hanga shi da da aka aka gunduwa gunduwa aka yi kun ga wannan bidiyo sannan kakan mahaifi da sayyidina Husainin ma shi ma kace da sayyidina Abdurrahman ibn al-Murdi shi yake kace kare shi ba tsakanin uba da kawaye gaba to kuma ga babba amma babu daya daga cikin wayannan wanda muka ji cewa ana guduwa ranar kashe su a ce za a ku a wato harka ya ga kaya har ana da jarirai ana wato raguna da taron su don jini ya fito ko manya su ji misali a su kuma su cire rigar su rika dukan jikin su da tebur ko da wuka ana yaga jiki har jini ya fito wannan ba addinin musulunci ba inda za a yi wannan to wanda za a fara yin damuwa annabi alaihi salatu wasallam yace idan mutum ya jiro da musiba da Allah ya jarrabe shi da ita ta rashin wani to ya tuno ban ya kur musiba ta gobe ya tuno irin damuwar da ta tarabi na domin ta fi kowace girma a duniya ana tsammani yace randa annabi ya yi jira ya zo Madina yace ganin Madina muka yi kayan haske hakken da ba taba yi irin ba yace kuma haka randa annabi ya bar duniya sai duk wato Madina sai mana haske duk wanda ba taba yi ba dai na yi ya nuna cewa babu wata mutuwa da ta kai musu da hankali a duniya da barin duniya biyar ta annabi alaihi salatu wasallam kuma ba za ka yi irin ba domin cewa ke ranar da yake kama an saka fitila annabi da barin duniya kamar haske ne a cikin fitila to kaga inda addini bai koyar da ruwa inda za a rika tuna wata rana to da wannan ranar ne sai kowa ya sa bakajen kaya ya zauna a gida ya ta kuka amma addini ne koyar da haka sannan abu na uku kayan al'adar al-husaini shi ma al'adar dan uwansa shi ma tarihi da yayin kanta cewa ko gini sun sa kai yau to me da ba za a wasa ko shi ba hali da ba tarihi da yayin kanta shi ma ko gini sun sa kai yau kaga wannan kenan sannan kuma ba mu taba ji ba ɗayan al-husaini ko ƴan uwansa wasu sun ɗauki wannan ranar su idan ranar da za su yi suna zama makoki su sa bakarin kaya ko su za su gani suna tsire wa kuma auya ba ku taba jiwa kuma ba ku ji su kansu ba to wayannan abubuwan su ne wajen suke ɗauko su abubuwa na tarihai na ƙarya suna ɗora wa kansu amma mu abin da addini ya ɗora mana shine za a yi azumi kuma adali azumin ma ba wai dan an kashe Hussein aka yi kiro zuwa tun kafin a yi kashe na Hussein aka tabbatar da wannan ko ba haka ba saboda haka shari'a ce ta tabbatar da cewa za a yi azumi muna yin azumi ne shi za a ce duk wani abu da zai zo na murna daga ciki duk hadisai ne ma anzalallahu bi hadhihi sunna ya ba kan maraya ya inganta hadisi ingantacce cewa annabi yana kafa kan maraya amma ba wai a ranar ba din da ka da maraya da kafa kansa ya inganta hadisi hakan cewa za a baka lada mai yawa adadin kai gashi kan yara domin tausayawa kai to amma bai yadda cewa ranar aibai istiqlal wata rana cewa ranar aljura ba ko ranar da take ajiye bila bai yadda ana ajiye bila ba cewa da ranar da ta yi da auki na da ruwan zafi a ji shi da wasu su wai da suke ce wasu na tabawa shi da addini da yazo ce sai ya raba ka da masu ta gona da iri da ba su take ta sai ajiye ka da jiya kai ajiye mu haka addinin ya dora saboda haka wanda ya samu dama zai azumi ranar goma ga wata jihi kenan shi ya fi muhimmanci fiye da na tara ga wata da Allah ya kai mu kana da dama kai tara da goma ko da ke ga hadisin na karanta hadisin amma malamai suna magana akan cewa an baka samu tara da goma kai goma da sha ɗaya amma gaskiya malamai sun ta maganganu akan hadisin da yake nuna goma da sha ɗaya saboda haka kawai kai ka kauce ni irin wannan kauce sabani nake sai kauce sabani ka huta shi kenan ba zai ka ji labarin labarin ba za ka neman tawi sai kauce wanda kawai ba wanda zai yarda cewa tana da goma bane inda ake da labarin goma da jada sai kauce labarin kawai shi kenan ka huta wannan shi ne saboda haka wannan shi ne sannan a ƙarshe akwai takarda da aka riko na taimako da yan uwa suke bayarwa na masallaci an samu dubu uku da ɗari biyu da naira biyar Allah ya saka kowa da kai Allah wanda kuke zargi yadda allura ta fita Allah ne da garba Allah madaukakin sarki ya nuna mana wato ayyukan muna da kai kuma a wato a cikin aljannatul firdaus da ala muna roƙon ubangiji da sunan sa kyawawa mana da lafiya gida da asibiti Allah ka wato lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah mu ba wani ya fice biyar sun ta zama da goma ke ko ma ma mu ya fice biyar sun ya zama daga ɗari biyu da goma ke Allah ba da ladawa Allah ba mu اللهم اعنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في عوننا على امر المسلمين karba wa malam a abi shi ya dawo ne shi gaba da abin da zai kawo yawa اللهم اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين in sha Allah wanda muke karatun alwaji da su gobe suna da kawo da ruwa da yanzu ba za su karatu da